wato yayi daidai da abin da sayyidina ali a duk wanda ya ce ikirari ya saba magana manzon Allah domin manzon Allah ya ce wannan abu wannan kuma ya ce ikirari shi kuma ikirari shari'a ne mm so da kai sun saba magana manzon ya ya saba contradiction ke
Ba haka bane ya a ce rayuwa.
wata ne Ba haka wannan bane.
ya ce shari'a ne Mm.
ai an samu contradiction ba haka bane a rayuwa.
to ware mu ka gane mu shi ne zan da wani ala ta yana da ka ka gane zan ka gane zan duk wanda ya ce ikirari ne wannan abu ikirari shari'a ne wannan abin shi kuma a wurin annabi bata ne to saboda haka babu yadda za a annabi ya faɗi magana Eh.
wani mutum ya zai sabanin ta annabi ta haɗu su zama ɗaya to ka gane magana annabi su zama ɗaya ne To in tambaye ka.
ba dai a wata annaba a wata ba haka bane ko a ɗauki taka a ɗauki taka a wata duk ba haka bane ka gane ya ka samu ta'arudi tsakanin nasoshi guda biyu ai ba za su yi wani wancan a'a cewa ita ya ba za to su ai yi hadawa ake Mutum ne kawai ya zo.
nassan nassan zaka nassan hadisin annabi ka fahimce ni? akwai Yanzu kuma nassan magana ta- zaka yanzu magana ta- a nassan hadisin annabi akwai kuma nassan da ya zama to arfa'u min to wanne ne a Shine cikin nassul wannan Qur'an.
nassin? eh nassul qur'ani huwa arfa'u min nassin nabi sallallahu alaihi wasallam ka san wannan na san wannan amma Yawa.
kuma kai ma ka san cewa nassi wanda yake muqayyidi Mm.
gaba ke da nassi ani to ko wanne da alqur'ani an same shi Ah, da yake ina zuwa da Haka yake haka?
eh haka ne Yawwa.
To amma ka wannan gane nassi na- na amma nassi ne muqayyidi eh wanda ya kayyade iya amma wanda kake da iyamaru Iya amaru kuma kadai.
ma'auya ba alzagi ne a da'i ilin nari Mm. to duk da haka da haka nasin manzon Allah Duk da haka.
Saboda ka ba ka da wannan su a akwai mana akwai mana akan wannan akan wannan kwarai da gaske to ka mushi gashi kuwa da ya kawo magana cewa la yasawi ha kuma ce wa kullum wa ala Allah sawu husna eh ya tawi din Mm.
annabi sai da wannan hukunci amma zai yi kaza Mm.
za a yi kaza za a yi kaza wanda yi kaza bayan ai bayan Qur'ani ma sauka Mm.
bayan Qur'ani ya gama sauka kaf Mm, annabi ya faɗa?
annabi ba da wannan ayyuka za Ya ta faɗa?
faru a a bayan sa in zuwa ma'ana abin da nake nufi shine lokacin da aka ce ammaru Mm.
manzo Allah yana raye ha yo annabin ne faɗa a lokacin da aka kashe ammar a lokacin ya faɗa ko ko a tuntun ya faɗa
waye mai wahayi ya faɗi wannan Allah ne masa wani to wani to shi ne ai da kace wannan ya ga rigaye wannan shine ka so ka ga min yadda aka yi haka haka ta- haka ta- haka ya zama ya riga ba sai sai Qur'ani ya gama sauka sannan annabi ya faɗa wannan magana. haka ce ni da ta farko na na sai ana yin zafin da mun kana da Mhm. shekara 30 shi san wani to annabi ya faɗa wannan dan magana ne faɗi wannan magana Mhm.
za a yi ana kaza.
ginin masallacin Madina eh za a yi mana to kaga ina zuwa kaya ga ga an yi fito makata lokacin ai yanzu ma zan wani sama maka alhamdulillah nan ne Allah yake faɗa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal Allah kan kallawo akan kallawo na'am wani ayat a a a ni ya wannan mutunta lokacin koyo mutunta ba wa ma'auya a a wannan ayat da kawo lokacin da Allah ya kawo da wannan ayat ya mutu sama nan zuwa ya fara maka ba mutu maka sai a fito maka ya mutu ba fara ya yau to gashi ko Allah ya faɗa yake ne cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a ga darasin da an anfaqa min ba'd wa qatal ai ma'auya na iya yi eh ma'auya na iya yi ya yaki guda uku a a tare da magana Allah wannan ayat da kake faɗa tare da magana yaƙi ko ina jin ka a ba kana jina eh ta zama yayi magana yaki ma'auya yaƙi yayi tare da magana Allah yayi tare da manzo Allah wani yaƙi mutum ne mutum ina zuwa ka tambaye ni ba ai saka tsayan baka amsa ya je yakin tabuka yana yana mutum ko yana arni yana musulmi
kace ya mutunta ya je yakin da'ifa da Allah ku da ku zo tabuka yaushe aka yi shi shine last yakin manzon Allah ina zuwa bayan fito maka akwai yaƙin da aka yi kwarai da gaske yaki uku ma bayan fito maka Kwarai kuwa.
akwai yaƙin da aka yi fito maka da'ifa akwai yaƙin da buga bayan fito maka Ba- wanne ne yakin manzon Allah na karshe
ka ce mun tambaye ka nake wanne ne yakin annabi na karshe ya ya ya ya rausa maka dan dai
yakin shi na karshe ya fita ya je yakin bai fita ba to wanda ya je na karshe nake ma magana wanne ne kafin mu zo kan wanda zai na ƙarshe ai abin da sa a nan wajen ma'auya ya je yakin ai aha ya je yakin ya mutunta a da Allah gudu inda aka siya ne waye wani malami ne ke wani dan Allah ka gudu inda aka siya ne cewa ma'auya ya je eh a to ai ka gudu min inda aka siya ne ai ba buɗe buɗe bane ba ai tun azan rai buɗe buɗe da muka ɗauko muka ɗauko wata manganta da Ka zai mu buɗe ɗauko mu mana.
buɗa amma na dan so Allah ka gudu min Mm-mm. ba ba magana buɗe bane ba a a ka gudu min waye ne siya ne yanzu yaushe aka mawai mutunta ya musanta a Amurka dai to shi ke amur fatai shekara nawa kai amur fatai shekara ta karshe wannan ba komai
ba wanda kake so kamar ibn kasir wannan eh kamar ibn kasir ya wani shi ba ko ka ɗauko aya mana tafsirin ta gani a ga ta mu zuwa ta ka ɗauko aya a tafsirin ta a gani duk ba matsala abin da zaka kuma wannan ba Allah kuma maka tsaka ba ita zai zama maka ba so da kika ga jerin yakin manzon Allah a jere Raka ba na ba.
Ina zuwa. Saurara ka ji, saurara ka ji. Ai ba ka ko aya. Kuma ka ko aya. Bismillah. لا يصل إلى نكلمه لقد نصركم الله في مواقف كثيرة ويوم حنين إذا أعلم منكم قصر بانجي أن تشمع بعض عليكم لأبو الله رب ثم نتمنى ثم أنزل الله سبحانه وتعالى رسوله وعلى المؤمنين كذلك مؤمنين لنكو أقوي معاوية إلا هو إيه آه أي سو مش أي كذي أي كتاب بكو أي لا إيه تشاء وذلك تغارو كرتو a sai za ka rasa هكذا مكرتنا وأنا أقول لك
قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من براءة يذكر فآل المؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصر في نصره في إياهم نصره إياهم والملائكة السلام.
في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله مع رسوله وأن ذلك من عنده تعالى ومن تأييده وتكبيره
لا بأنهم على بهم ولا ولا بأعدادهم.
ولا بأعدادهم.
ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم هنين عجبتهم كثرة ما ومع هذا misali zama hunayin ko Mm.
ba za ka yi hunayin bayan mutum maka tare kuma da mawuyi a cikin su har ma da babansa a ciki abu su fiya ka gane fa inna yawm hunayn ajabtum kafatun wa ba'da hada ma ajla zalika anhum shay'an qawl al-mudmin inna al-qayyim minhum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasrahu wa ta'idahu ala rasulih wa ala al-mu'minina alladhina ma'ahu kama sanubayyinhu insha Allah ta'ala wa qassam li yu'allimahum anna an-nasra min indihi a karɓar lawa to ka ce yawan hunayin Na'am.
a yin shi bayan fitan maka Na'am.
kuma da ma'awiya a ciki Kwarai kuwa.
to da Allah ku gaba inda wanda ya faɗi wannan ba
to bari mu ji mana eh a a- an yi shi gama kansa wannan ya faɗa isa ya zama nafsi nan da nan da nafsi wani haka kace ba zan karanta gurin ba sai dai in farko ai gurin da kuma daidai gurin so so
wa kad kanat waqa'atu min ba'da fatih makkah fi shawwal sana samani min hijra na'am Mm. ina jin ka kaga eh ai wannan kadai ya ishe ka duk wa kad kanat waqa'atu hunayn Mm.
ba'da fatih makkah fi shawwal sana sabani min Ina al-hijra hijira.
na'am فاهم؟
نعم.
وذلك لما فرج من فتح مكة وتمهرت أمورها وأسلم عامة أهلها وأعطى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن حوازن نعم.
جمعوا له ليقاتلوه نعم.
وأن أميرهم مالك بن أوس بن النسل أيوه.
وما- ومعه سكين بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع نعم.
من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعمرو نعم.
بن عامر وقد نعم.
أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا ب- ب- بقصه بقضيهم وق- وقضي بهم فخرج وقضيهم، نعم.
فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا نعم من آل مكة عشرة ومعه الذين أسلموا من أهل مكة نعم.
وهم خلفاء في الألفين نعم.
فصار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له نعم.
حنين فكان نعم.
فيه الوقع في أول النهار نعم.
في جلسة الصبح انهدروا في الوادي وقد كملت فيه حوازن فلما تواجفوا ولا شيء haka ne kan wallahu haka ne
haka da shi aka yi da shi ake kawo na fahimta to na ga su to to bayan hudu na'am an yi da'ifa bayan da'ifa an yi tabuk wa huwa akhiru gazwatin da zahara rasulullahi wannan sallallahu alaihi matsala da ta aka wani wasallam yawwa wannan matsala da ta aka wani
to wannan shine sai ta ashe da Allah ya ce wa kullum wa adallahu ta'ala ta hada hadda shi ma aure kenan na'am
ka gani na abin ka kawai ni abin da ka kalla shi ne na'am akwai mutanen da eh, haniya take daukar na'am su to cewa su suna gaya wa sai da al-magana kamar misali na sabawa ka fahimta wanda wannan ba a magana kan wannan munafukai kowa ya su abu kuma wanda hamiya sai na suke daukan su suke zagin sai na mu'awiya ya ka samu shi tunna bahani cikin littafin sa na na na na farko na wannan shawali haka ya yi littafi al'asani bin bajira har ruwa shi ya kuma ta ruwa shi to da Allah wasu ɗan mukaddi masu ne ni haka abu kuce barka ji zan barka ji ni kan ba ta ni so je kai mun tahlilin ta to game da wanda suke cewa wannan abu da aure yake tari a ƙarƙashin wannan nasu ni shi nake so kai warware so abin da yake faruwa kana ji yawa ai ni ni akan ka kuma a dan kankanin sani yawa kana ji ba da suka dubi irin ayoyin nan kuma suka duba hadisin nan ka fahimta to sai aka yi wajihin jam'i tsakanin hadisan da ayoyi
shi aka ce dama ana haka ana yi a ce insani idan nasi ya zo mu'ayyi ai da gaske sai a sai a da wasu ayoyi da wannan da wannan ƙwarai ku bari baka misali na yanzu da Allah ya ce hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo in cewa wato ya zo ya samu ana kuka ko wato wato mai aiki shi hadisi nan cewa kuna kuka akan sa ana masa azaba cikin kabarin sa ayan ma'rufun hadisi na ma'rufi ya na ga mun da akan sa kuma mun yana cikin tarihi da ya yi eh amma dai mutum da yake nan amma so to yanzu misali kaga da aka kalli da aka kalli hadisin cewar wato yana abin da zarasu ai kuma ga wala ta zuwa da ta musura ba ya su wannan bai ɗan so aka kawo maganganun da ake taɓa da wannan ce kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza to ba da ka san wajen jami'i tsakanin wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala sun zira ukura tana nan tun da ba taɓa samun hadisi da zai goge aya ba sai dai a ce aya ta goge hadisi ka gani to sai ka wannan aya tana nan shi ma hadisi yana domin hanyar da hadisin ne ya zo ba ta da wani rauni hadisi ne ga ce kan ba wata magana bukhari muslim da su koyo shi na'am to sai aka so wajahin jami tsakanin su shine shi idan ya yi umarni da a yi masa to shi kenan azaba ta tabbata gare shi ka gani da kuma magana cewa wannan bangaren hadisi da yake wannan kuma ba wannan ne kadai tawilin ba tawilin da yawa akai akan ni akan Allah ba ce na ni duk abin da muke yanzu dai ni a gani na ni ba har yanzu ba ka zo kan matsalar da ta kawo nan ba to ni matsalar da ta kawo ne shi wannan istihari da aka yi karkashin wannan dutse ni shi yake so ka fito wanda yake yanda abin ya fara ai shi ne ba shi da ko aya an yaƙi wa auya ba auya da yaƙi magana kai ne ke yaƙi a bayan manzon Allah
to ai nan kuma sai Allah ya fito ya gaya mana karrai cewa kullum shi kuma ya san yau ya san gobe ya ga mutaci su yake wa kullum Allah ba kware ba eh kullum hadin Allah dukkan su gaba dukkan su wa'anda suka je dai wannan yakin a ya kuɗi mun san in an zuwa jaɗi muna fakin zuwa suke yi ta kawo uzuri ta kawo uzuri ko to nan kuɗi ce waɗanda suka yi yakin nan suka suka yanzu akwai malamin da ya kasu ɗaya sunan ɗaya baya ɗaya zuwa ga wanda suka je ba yi kuwa yau kaman wani malami
ana gaba kuma ai in aka ya kawo sunan su ɗaya baya ɗaya a'a misali in a idan kana so misali eh mana son bude wannan abu yanzu misali yanzu a ina in magana to ina jinka yanzu misali ai Allah ya magana akan wanda suke yi manzo Allah ya a fadan a ƙarshen mushiya akwai wanda nake fito da su daga ciki haka ce da kyau ya fito da su kamar ya misali wanda ba ta ciki
akwai nasi wanda ya fitar wani mutum da ya wani mutum da yawa
shi ne ke tambayar ku dama shi kuma bai bai baya ba kuma sai ce waɗanda suka yi baya kaga ba shi ba shi da wani yayi ma wucin da da kuma akan kallawo duk wanda yaje wannan yayi ba auye na ciki duk wanda yaje Allah ya maka alƙawarin sa shi ga aljanna sare ko ba auye na ciki sare ko idan an ce idan an ce an ce tulaka wa majalisin je kuma ba mu shakka shi kansa ya ɗaya mutum tulaka kuma Allah ya ce sai ya sa ga aljanna kuma ga wannan shi kuma wannan hadisi an za ku tsari shi da wannan aya da wannan hadisi ni na so yanzu ka koyi wannan malamin da yake ma auya ne wannan yaji misali kafi imam sai a gaban ka mun karanta ba shi eh kalibi ba to kai mun saka ware shi kadai kuma kake so sai an ga ni a kan wannan Allah ya kanta ni to ai da sai su kawo mana su ce to wannan ba shi a ciki a misali yanzu idan an yi jima'i kuma ka gane mutane da sun je sauran da abin da sai an waro sunan sun fara shi wani kawai ya wani kawai to da bai je ba da manzala bai rike shi yana bashi wato rubutu ba ɗaliban to kuma da ilimi ne me yasa ka taɓa ganin wani wanda kake da annabi ba shi rubutu wani ya rubutu ya ce ya rubuta maka ba
ai amana ce wannan abu dole sai an samu wanda yake amince sannan za a yi masa wannan abin da shi akwai wannan bayan Allah da ya kasance ne wa manzon Allah ai karshe ma mutabi ya mutu yana ga Abdullahi bin Abi Rahim ne wannan shi ya musulunta ya musulunta ya da ma ya musulunta na mu da yi suna ɗaya daga cikin wannan ya kai jina wanda Allah da mutum ba ya kuma ba ya yi kawo karshe ba na ji kafin na wanda sunansa ne ba sai na abu ne ba amma suna ba da zai iya zuwa da sunansa da kawai ya tarjama sa inda kuma ne ba mu gani kawo to ni yanzu magana da nake mau shine na fi da manzon Allah yayi akan amaru da wannan hadisi na cikin Bukhari din nan ina so ni ka fita mun da wanda yake wai ijtihadi ni akan ta nake ba wanda yake ijtihadi wanda yake ma wai ijtihadi tare da karkashin gane a a in ka tambaye wannan kuma sai ce ma duk malaman sunna sun tafi akan wannan matsala duk abin da nake nufi shine ga nasi da manzon Allah ya ce ga rana a gida wani kuma ya ka bayar ya ce wannan abu ijtihadi ne wato ku gane wato kuna ta faɗa wannan shi ana cewa la na samu aurud la la ishtari mawrudin nasi alhamdulillah a magana fa da ake yi ta magana la na sa ai la ishtari na'am yanzu misali a ce matsala idan ta faru mara ruwa ga lokacin sallah yayi ka fahimta sai wani ce kawai tunda haka ta faru na'am kawai ayi kaza mana yanzu sai ayi sallah eh ko wanda ke wannan abun yake shi yanci ko ba labarin taimar bai zo ba sai a ai nasi ya zo kan wannan wannan ba wata dabara da za a yi annabi ya ce a yi taimama ko ya sallah Allah ya ce a yi taimama ko ya sallah kaga wannan shine magana fa ko magana hukunci da ake magana zo hukunci hukunci ya zo Allah ya ce ai kaza wanda kace baraka ce ko da Allah ya ce ai kaza ko annabi ya ce ga ai kaza kaga wannan nafsi ne sai to wannan hukuncin ya zo to ba da ma kawo hukunci daban na ijtihadin ka bayan kuma ga abin nan ba da abin nan Allah ya faɗa shi wannan ba magana ba ake yi ta wani hukunci sabo ba a'a baji baji bugatu bugatu sun yi zunubi ake yi sama bugatu duk wannan sunansa duk zunubi amma fa Allah ya yi musu gafara ya gafarta musu duka
suna wa suna wasu zunubi kwarai da gaske mafi zunubi nawa ne kai mutum ko kai ne yanzu kai kai zunubi Allah ba gafarta maka ke yi ba bare kuma shi yana gafartawa ai shi ne abin ce ga ma shi misali mutum zai zunubi a gafarta masa ai wani ne ba a gafarta masa ko ba kowane zunubi ne Allah ya gafarta masa ba misali misali ina zunubi wannan yana zunubi wannan Allah zai iya wannan bai gafarta masa wannan gafarta masa ko ba ka wani ba ai duk da kankana yin ne a wani Allah to ni kuma ina tabbatar maka da hadisin da annabi ce ka gane akan wani wane wannan kuma daga baya wane ya zo ce wannan mutumin ishadi kan wannan matsala da ce kuma ba ishadi ce ina ba ta kafin cewa na fuskanta wannan abu da wani zai aikata zalunci ne inda annabi wani kaza kuma yace wannan abin da wannan wani ya aikata ijtihadi to yanzu na gane shi na fuskance ka ai ka gane wannan ina ta nuna maka duk wannan da cewa yayi zalunci da cewa yayi ijtihadi da cewa Allah Allah ya gafarta Allah ya faɗa ne a Qur'ani dama Allah zai gafarta ya garawa ya faɗa a Qur'ani ya garawa kuma an mun gafara ba gaba ɗaya kuma bai garawa ba zai gafarta ba ni shi ne tambayar da nake ma shi annabi ya ware wannan ko da a ce wannan aya da kawo nafi ne ani ko shi kuma zan Allah ya ware wanda ka ciki ya ce masa azzalimi ne shi zai kaza zai kaza zai kaza sai wani mutum ya zo daga baya ya zo ce wannan bawan Allah da ya wannan abin da manzon Allah ya ce zalunci ne shirya ne wannan abu
Kita shirya.
Allah ta kafin musamman.
Na fuskanci. Ani ba daidai ba, in haka haka.
an yin ko ba ba eh cewa kuma an yin ko ba ba kan a saba wa manzo Allah ba eh a hakan an yin to Allah ya tabbata an zawa wai ko ba sawa ba ani abin da yake so ka fahimta magana ce guda haka ji duk wannan ba ta da hankalin ba shi bane magana ce guda ka fahimta da kyau wallahi ba ta ba ta biyo ka fahimta da kyau fahimta da kyau da Muawiya ya yi laifi kuma dai fukan Muawiya ba ai asafullah inda tarihi suka rubu ai ba wannan ne kadai ba haka ne yawwa to amma yanzu wannan da ta dage a kansa na cewa ya yaƙi sai na hali kuma gashi a nan sallama ya yi kaza kuma ta dai magana ba ta alage wannan aina yau ya ta alage ai ana akwai sunan ibn maja ko
akwai sunan ibn maja ina yi ya bude da kuma shi ma
to ga yamma ne mutum da kare ba sai ka ba sai ka abin ga yamma ko da hausa ne ba mu haka da da za ka ɗauko na karanta wannan abu sai a cikin gurma zai ke a da da ya fito a ƙarar ne mutum gurma zai
tambaya ta kai to ai da ka gaya min ne saboda ai lokacin ne ka lura a da ne ba a da kwaye shi ba ne ai ban saba da wannan duba rikin ayyuka ta gada to me yake cewa
ya zo da sahabi na ya zo ta ina so ku yi makaranta kakka da mu ni da in ka gaya min ba wani matsala bane to ya zo da ya zo da an sa'ad bin abi waqas na
akan cewa ana faɗa mun ne wala sai akan sai ya shi ma daga ciki sai sai kanala kanala kanala mu'awiyatu bin ali
to ne ka فغضب سعد أو فغضب سعد يبقى أنا مثلا من وين الثلاثة بقى إذا مثلا ثلاثة تعرف ده أم وأنا الله يجي أكل سيجا يكون مثلا رشين جدا أنت لما جن لما جن دي تاكل وقت أكل سيجا
magana tafsir شيء ما ويا أكل سيجا tafsir magana مرحبا لكن
hadisi na lokaci دري ده عشرين ta سنة ابن غلبنا كل مدينة
wallahi ai ne yake na da mutum magana Mm, ya shi. Mhm.
في مدينة Shi ne.
قديم معاوية في بعض حجاجه مم.
فدخل عليه سعد فزخروا عليا فنال منه Mm.
فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه Mm.
سيقرا أرزق سوى فنال منه Mm.
أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه Mm. Mhm.
هو؟
No.
ووقع فيه وسبه Mm. In ji mai mai taki.
معناه يا فكرة كلمة نال Mm.
ko Mm, haka ne.
da wani abu ne so nawa ke Mm. To shi kenan.
ya yi ganin tarihin manzala zan sabba aliyar taɓar sabbai Mm.
duk wanda ya zage aliyu ni ina ga inda annabi Mm.
wannan kusurciya ce kai mana Mm.
man sabba aliyan duk wanda ya zage aliyu faɗar sabbai ni ina ga inda annabi gaskiya ne. kuma shi zagi ah, yakan zo dama ba sai da zagi ba bakan magana ma zagi ce ai mu laka ai ga shi da Haka ne ko?
masara ma kara a'a ai wannan shi fasara ba babin da aka ribe shi ba na da dai ba ita nasin yazo da ita ba Na, ita ce.
ai da nan da nasin muke muke muke da aka riba magana sa magana sai a shi zamu dauki magana wani can malamin masu cewa ya yi ai shi sana kalma ce kawai yawwa Duka ce wani.
fassara kalmar ita kanta sai ita na na na- na na waltu ko na walani ko na lalimi ko wani abu makamancin haka kalma ce mara Duk ba kalma- kalma kalma kalma mara kyau yawwa to ba sunan ku zaki ba ko wani abu yawwa to ni abin da kake so ka fahimta na fi son mu saki abin nan cikin yadda tsari ya zo na addini na fahimce ni na yadda da cewa sayyidina muawiya Mm.
ya yi wa sayyidina ali marada tun da aka taimaka abu ya kai ga an zo an buga yaki an yi kashe kashe har an katala na katala mu a kaga magana ta riga ta ma girmama a cikin za a yi wani abu makamancin irin wannan to sai haka abu ne wanda yake ya tabbata me ya mafita shi ne sai mu duba me Allah ya ce mai annabi ya ce yanzu misali bayan ya faɗi wannan magana Allah ya faɗa sallama ko da yake ina zuwa ina zuwa shi a a ba wannan nan a jiya a kan shi na to abin da annabi ya shi ina adda'i ne ilan nari to
mu a gurin bai tuwo ba a ta aya gurin ka ne kai amma a gurin annabi ya tubu domin ga shi annabi da kansa ya faɗa cewa inna buni hadha sayyidun wa sayyidu lillahi bi bainaka atin min al-muslimin aiwan ai da ma yanzu mun suka bar kai a Eh?
cewa ba kashirai bane ba to musulmi ne ai da ba dukkan wuta an yi da zai zama to dangina ai ba duk kashi ne su ba amma ana wuta Mm.
ba Allah ya ta bane kawai ya kashirai musulmi ma ya shiga wuta haka ne tun saboda haka Allah ba ta kashiri bace da musulmi ita musulmi ce da kona musulmi yau kamar kuma Muawiya ya kalam Allah to sai kuwa
domin ina da karfi ina da shawara garanti na a ni a shawara ai haka manzon Allah ya faɗa Mm-mm.
kuma ban ga amma akwai abubuwa da yawa irin wa'annan ka fahimta wanda kai akan kanka idan ka tsaya kai tsayi na'am abubuwa ne ka faɗa cikin su na'am ka fahimta wannan haka yi Yawwa.
na san na fada cikin Yawwa.
na sani ina sana kuma na shiga cikin Ehem, duk ba wannan da ba dalilai na kuma duk sosai da wannan Allah da wannan manzon Allah wannan duka iyali Na'am.
ai akwai abin da zaka fada sai daga baya ka shiga ciki sannan zaka dinga cikin wasu dalilan na tabbatar da yadda dalilan ba su zo hannun ka wasu bayan da ka shiga ciki Asalamu alaikum. Na ga in zuwa ran rewa.
da Allah ba haka bane saboda Allah akwai wannan dalilin wannan dalilin da suka zo hannunka ai ba su zo hannunka ba kafin ka fada ko ko a sai da suka zama sun cika a hannunka kafin ka Gaskiyar shiga magana sai da suka zama a hannuna galiban su.
sannan ka
Dan shiga ba wai da ka kawai na shiga shi a ba.
a dama ai ba wancan ai ka gane akwai dan burbushi amma ba ka zama ka zama kai ne ji lokacin da kana da damar yin magana ko wani abu makamancin haka ba a abin da mana tafi dai ba irin wanda aka dinga da gaskiya dan yau ne zan taɓa mutuncin sai ya Abubakar ba da kuma da kuma mun san shi ne gabar sai na abu sai na a a a a ai ba wai farala magana farala akan farala ba take zuni a ba faralawa ne kuwa na faralawa ne kuwa na farala akwai malaman fara suna da magana kan farala an kace wani a cikin farba aure cikin nan wani a kuwa na wani a kuwa ni ba su ba za ka yi ba wannan ba matsala ba ce ba ni wannan ba take a gaba ba kan farala sai dai abokan Allah ya kara masa daraja Allah ya kara masa ko abin da Allah ya kara masa Allah ya kara masa kuma wannan ba ina faɗa maka bane da ka idan ka tabbata kafin munahajul balaga wannan su gama imam ali ya zo kan gawar sai dai abokan ya kai akan dutse ya nuna masa rahama da kuma kirari da yake masa
ai ya fara ma an tambaye shi ko cewa waye mafifici ko yace abubakar wannan waya suna ce wata ba musa inganta wani ba to kuma gashi magazin da zai sun inganta na'am magazin